المتقين والصلاة والسلام على رسول الله مفاتيح الخاتم من أسر الله الهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعزة الباقي على ذلك الأولى راكية وخامس أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن علوم المكتوم العتاوى المحمدي شيخنا احمد بن محمد الفجاني على سميع السالم الفاتحي ورضي الله تعالى عن دوس الازواج قلوب الاقلال فريد تاهي على الافلاكي حسب الحسنين ابو السياف على ابراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ عمر رضي الله الى الله شيخ ابراهيم السدد نسال الله بان يجعلنا من اهل السلام جاه رسول الله يوم شاء كله ga watan takwas biyu da takwas na sha takwas miladiya ta annabi isa za mu ci gaba da karatun iziya insha Allah muna cikin as-salat jiya mun yi babu da muka tsaya kenan na karshe go jiya mun tsaya jam'u suri jam'u suri yadda ake jam'u suri wato idan mutum zai tafiya yana ganin motar da ta tsayawa ko kuma tafiyar akwai hadari a hanya hanyar ba an to in azahar ta yi ba za ka yi sallan azahar karfe biyu ba za ka jinkirta ya kai karfe biyu da kamar da rabin take azahar da latar sai ku tashi sai ku tafi an yadda kamar cikin dare in mutum akwai ruwa misali wajen sallar isha'ayi tsakanin magariba da isha in ana ganin akwai duhu bayan duhu da taho a hanya wajen komawa gida ba zallan duhu ba sai an gamo da taɓo. wannan shi ne zai haɗa sharafin ya bayar da baki ɗaya domin zallar duhu sun ce a shi baya yiwuwa sai dai inda tabo ko kuma akwai wani abu musi alasari wanda ake haufu to shi ne aka yarda shi ma za a yi jam'ar suri tsakanin magariba da isha in an kira magariba a waje to ko kuma a ce an kira magariba a lafika lokacin sallar magariban ya yi a lafika to sallar isha'i sai a shiga wala ya sallar da sha'in da sai a jira sai yi magariba ana yin magariba sai kira sallar a sai kira isha'i a cikin masallaci sautin mun hafidu ba da sautin alin sai a yi magariba sai isha amma sharaɗi ana yi a tashi afira duk wanda ya zauna sallar da baci ana yi a tashi afira ba zaman sai gobe yawa domin koya ka zauna ko shafin da wuce ka zauna ta sallar ta ɓaci sai ka sake sai dai ka gida kai shafin wannan jiya wannan kasa kenan to yanzu za mu shiga sunan mu'akkara bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الخاتم ناصر الحق بالحق ولا من الحق قتله والدار العظيم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل السنن المؤكدة من الصلوات الأربعة الأولى وهي أوكدها الوتر وهي ركعة واحدة ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة ويكون متروكا بشكل منفصل عن هذه الثلاث ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر بقل يا بقل هو الله أحد والمعوذتين ومن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع شمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر ويصلي الصبح وإن اتسع الوقت لثلاث ركعات أو أربع فإنه يصلي الوتر ثم الصبح ثم الصبح وإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر وإن اتسع لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح الثانية صلاة العيدين وهي سنة مؤكدة في حق من تلزم الجمعة مستحقة في حق العبد أو والمسافر والمرأة وصفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ترك تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ولا يستحق رفع اليدين في شيء من وتكبيرة الإحرام وإن نسي التكبير رجع إليه ما لم يضع إليه على كفتيه وسجد على الثلاثة ويستحب الزار بالتكبير والتطير والتزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها والرجوع من طريق غير التي جاء منها والفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد في عيد الفطر وتأخيره في عيد النحر والتكبير في عقب خمس عشرة طريقة أولها ظهر ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الراجع منه وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الثالثة صلاة كسوف الشمس وهي سنة في حق كل مكلف ذكر أو أنثى ويستحق إيقاؤها في المسجد والجمع لها ووقتها من حل النافلة للزواج وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان من غير أذان ولا بإقامة ويقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة على الإقامة وفي القيام الأول من الركعة الثانية بعد الفاتحة النساء وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة وصلاة المائدة وصلاة خصوص القمر سنة وصفتها كسائر النوافل ركعتان بركوع واحد وقيام واحد والقراءة فيهما سهلا ولا يجمع لها الرابعة صلاة الاستسقاء وتكون لأجل إصلاح الثغر أو لشرب حيوان آدمي أو غيره وصفتها كسائر النوافل ركعتان يسر فيهما بالقراءة
الثاني كمان ولأجل إصلاح الذنب اللي أنت أزورت ولشرب حيوان الآدمي kawai irin larar tsanin kurce maza dama haiwanin dama alhaiwanin na ɗin Allah ba mu nasara baston ya tara karatu da yawa ana kuma karatu kan akwai warwara da rikitarwa sunatul mu'akkadat sunna wadda take mai karfi min salawatul arba daga sallolin guda hudu al'ula na farko wa hiya awqadwa ita ce alwitr muke rufe cikin nafin talabawan da yake ta ce mazalar sallallahu alaihi wasallama idan mutum baya yin wuce rufe ranar tashin kiyama sun haɗu da mazalar sai yayi kamar fuskar su za ta zazzaki saboda kunya wallahi da ta kuma an mai rufe don haka da ma ana tsallan ta yasa ba ma har na kula ba ko tara da ƙarfi ƙwarai wayar rakatun wahida raka ɗaya ce wayar da kula wakatuwa da iktiyaru lokacin da za a jera shiga bi faragi min salatul isha ila akhirati daga karewa da salar isha na ƙarshe ma'ana salar isha na ƙarshe ma'ana lokacin da kai bacci lokacin da kai bacci an so haka domin salar isha al akhira wato lokacin ta yana karewa ne lokacin da kaman alfijir zai keto shine ma'anansa na waya ko waya kuna masbuqan bi shafa'i ana rigarwa da yin shafa'i منفصلا عن هذا السلام إن أكي شفعي أي تجي أي سلمة تكون أتاش أي ويتر أما أكون سياحة قبل كده يسعى هذا شفعي لو تريس على هذا أي سمة ما في أي على كذا ونلوك جاء قابع أنا يا هذا إيش نوع ويستحب أن يقرأ في ركعة الأولى من شفعي بعد الفاتحة بسفح بسفح اسم ربك الأعلى an so a karanta a rakan farko a shafa'i bayan fatiha ta biyu waje raka ta sani bayan fatiha da kuliya a raka ta ruwa waje raka ta witiri bi kul wallahu ahad wal ma'uda ta li falaki da nasi wa man nasiya witira wanda ya mance da witiri ba auna muhammad ko yayi bacci bai yi ba ba mantuwa ba kenan ko su mai kalkala sannan ya tashi a baccin wa karfa jiya da tsaro ishan mikidar raka ce saura raka ɗaya rana ta hudu an gane da amma baka yi baka yi shafa'i ba baka yi wuce ba eh aure ka ta yi ko sauran ka biyu rana ta hudu bai na wuce ta kuma wuce sai bar wuce wai salli su ba rana ta ta fito ba an tijir ba rana ta fito ka ga lokacin ka ba ne sallan asuba ma'ana su kenan to saurara ka daya rana ta fito ko saurara ka biyu rana ta fito to in sauran raka biyu rana ka to ko rana raka daya to kai sallan asuba ne saboda ana nuna maka li'annaha hiya al-awqad saboda karfin ta ake nuna maka in ya kasance sai kai sallah asuba amma in ya kasance wai wai sallah asuba wai ne ta sa alwaqatul salat karka ake idan za ka iya raka'a rana ta wuri to kai wuce sai ka bar shafa'i ka bar raka'a da fajiri sai kai wuce sai kai sallah asuba ana nuna maka da wahiya a hukazu karfin ta ake nuna maka an gane au arba ko kuma raka a hudu fa inna wusan lil wutira sai kai wutiri sai ka bar shafa'i ka bar rak'ata da fijiri kai sallah asuba tare da fa manzo Allah yana cewa salatu da fajr afdalu min ad-dunya wa ma fiha eh sallar al-fajr ba ya fi duniya da abin da ke cikin ta to amma kaga a tarjibance ba faɗi wa na wutiri haka ba amma kuma kaga a ƙarfinta ita kuma ta ta kwanta kaga za ka iya barin shafa'i za ka iya barin rakatan fijir za ka yi wuce idan ta fi haka wani ta sa da hamsa raka ake inda ya kai raka'a biyar kuma to sallar shafa sai ka koma kai shafa'i tukuna kai wuce sai kai sallar asuba ka ga raka'a biyar din sun shiga ma'ana rana za ta fito kamar da wannan lokacin na وترك الفجر زي كبر الفجر كذا النمى كذا شفع تاتي فجر الجمع أنا أقول شفع تاتي فجر الجمع وإن التسعة التسعة السبع ركعة كو إذا يكا ركعة بقل شكما صلى الشفع والوتر والفجر والصبح شكما تاتي كده saboda ka jera su da farki daya ba ka yi shafa'i ba ba ka yi witiri ba ga rakaka da fitiri da kuma sallar asuba wannan ana magana in rana za ta fito saboda an nuna maka ajin su wasu mu sallar asuba saniyatun raka'atu salatar ire ne sai sallar ire wannan an gama shi wannan sallar shafa'i witiri rakatan fijiri sallar asba shigar Allah ya faru ne ke sun faɗa a tsakankanin sa kuma abu ne da yake sun faɗe shi amma ba abin ya rike kayan sa eh salatu idai sai sallar idi idi guda biyu waya sunatu shi ma suna ne mu'akkadatu mai karfi fi hakiman kalmar juma'a amma tana talibinci wanda juma'a yake dole a kansa shine zai wannan sallolin sai kansa amma masa hukuncin ta yi al'abd bawa an so ne abdu musafir da mace su kuma ba sunna ba ne a wajen su mustahabi ne kaga ga shi da ku je masallaci lokaci ɗaya amma wannan suna kan wannan wannan suna kan sunna wannan suna kan mustahabi shi ba mustahabi ba sunna ne amma gairin haka da ce eh ka dace musabi sunna ne gairin haka da ce to a wannan rabe-rabe ne ake raba bid'a eh akan wannan rabe-rabe ne bid'a ta zamo kaza an ta zamo kaza an ta zamo kaza da wannan rabe-rabe ne kuma shi din ne yake ba da kowane abu ya koma gidansa na wacce fatuwa ta tattara rakata ne raka guda biyu bige da azani wala ikamacin babu kiran sallah babu ikama يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام بعد كبر الحرم ست تكبيرات داعي كبر ولا شدة حتى نفرقه بقي نعم حتى نفرقه بقي كده وفي الثانية خمس حتى نفرقه شدة بعد تكبيرة الإحرام ولا يستحب رفع اليدين في شيء ba a so ka daga hannu ba in ka daga mai kenan kun ne ba su in aka ce Allahu akbar na farko ka daga mu to duk sauran Allahu akbar kar ka daga mu in ka daga kuma kai ne na na na to kai da ya ko da ka to nan kuma babu komai domin aiki a musahabi in ba kai shi babu lada babu su ba za ka kai bidiya ba kai bidiya kuma za ta komai kuma na wani aiki mustahabi duk gurin da an dai mustahabi ne guri in abin ba ka yi shi ba babu lada babu zunubi in ka yi kana da lada ba ka zunubi saboda ku kiyaye har ku je ku lati ga amma ku a wata masallacin ku dinga dan kara mutane a cikin jahannama ko zama karatun izala an gane ko ولا يستعب رفع اليدين في شيء من التكبير السواك في جرف الإيران وإن سيئة تكبيرة تعالى عنها أقول كراتين لا قوم بها وإن سيئة تكبيرة إذا كمان شيء كبرا رجع إليك قوم كقديش ما لن يبقى يده على ركبته وتقبل دول عن أنسى أكل ويويبا وصل بعد السلام سيئة لبالي هذا أنا طلع أنا يسجوني baya duk da baki ɗaya ku karanta wannan a nafila abin da ake yin sujudi sai in kabar fatiha ko kabar rukun wannan kuma gashi nan kabar takabiratu ne guda ɗaya na tsayuwa saboda ƙarfinsa a gurin da aka ce kai sujudi kun ga ya karu a kan karatun ku na baya to ba za ka sake samun ba kuma sai gaba to shi yasa fikihu duk yawancin wahabiyawa suke tsoronsa saboda duk lokacin da yana ƙara maka kana tafiya kana gaba ne yana ƙara maka hukunci yana ƙara maka hukunci gwargwadon karatunka gwargwadon sanin ya ya kuɗa ka iya shagalin ko na wai ka habu jihar an so bayyana wa bincika zai da kabbara kenan baka bayyana ba ka kun gane gidan mustahabi duk abin da ka ji an ce an so to in baka yi ba komai amma in ka yi ka samu ladan yarwa wata ɗaya an so a sa turare wata zai an so a yi ado duk siyari jadi da sabon tuba liman ya kadiru alaiha da wanda yake da iko wa rusunin ɗariƙin jerin da ci ja alaiha da dawa ta hanyar da ba ta nan kaje ba an so in ka dawo ta hanyar da kaje ba ba komai to me ya yi kiman da ya sa aka ce ka dawo ta wata hanya hanyar da za ka tafi shi ma manufansa ka yi alheri ne ka yi sadaka a hanyar shi ne in za ka dawo hanyar da ba su tashi ka dawo su ma ka ba su saboda duk ranar fili ana saukar da marayu kamar dubu saba'in ko kuma suna shigowar matsayin mabarata ba ka taɓa sanin su ba a garin amma ranar za ka ga su to ba asalin mabarata ba da waɗansu marayu ne ba saboda shaidar da ya yi yawa wannan shi ne hikimarsa wallahu a'lam na walfidiru ƙabla rawa ila misali ka ci abinci kafin ka tafi shi idil fitri a karamar sallah ka ci abinci kafin ka tafi masallacin haka ake so wa ta'khiruhu karkaci fi idil nahari a babban babban sallah da nake cewa ko wa takaddiru shi kuma musahabi ne ko farin lani an so ne to wata kafiru da yin kafara fili a cikin akibul hamsa ashara faridatan sallah goma sha biyar kwana uku kenan da kai Allahu akbar Allahu akbar ya isa eh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai shi haka yi amma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ka cika abin da aka zo da shi ana an gane bayan kowace sallar farilla ta yi an gane ko duk ba da musta hazu yin mutum bai ba bai samu abin da aka yi kuma sallah tana nan garam an gane a wani hazu yau maka hali na farkon azhar din ranar da aka yi suka wa akhiruha subu yawmar rani min an kwana uku kenan نعم وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الثانية الأولى صلاة الكسوف الشمس صلى الكسوف ورانا نعم الثالثة هو أوكي صلاة الكسوف الشمس صلى الكسوف ورانا وأنا جبت من وحلا بعد بعد ساعة ينتبه mu ba tun da muke mun taɓa yin ta ba ba mu taɓa yin ta ba ana yin shekaru mai yawa in ka zo mutane na gigi cewa da yawa saboda daga ta dai ko to gaskiya kowa yana ganin kamar tashin kiyama eh tana da rikitarwa don ranar da rana ta yi kusufi to mutane suna shiga cikin titin su duk bangaren da aka yi za ka ga na wata ma ya yi aika ga mutane suna ɗan shiga cikin su wanda ba su za a kuwa ɗan yin lalata aka yi ce to na masu la'ila ila ila wata ta ba da dini ba yau ka san la'ila ila ila wallahi tallahi sai saboda yana da kafin ka je waye Allah ke jiya duniya saboda rabin ta yi rashin lafiya mai yawa rabin ta ya shiga ta shiga duhu kam kaɗan ya rage to na masu la'ila ila na wata ta ba dalili a shi kira ta amfani ga ran sai kamata aiki to wannan ta fi wannan gigitarwa wani sunatun suna mai ta yaki kullum mukallafin aikin dukkan mukallafi zakaran aw unsa namiji ko mace ka gani wai ustahabu ji ka wa fil masjid an so a yi ta a masallaci wal jam'u laha kuma ana masa jam'i wa waqtuha min hillin nafilati lokacin da ke lokacin da nafila ta halatta lizawali har zuwa zawalin rana wasu fata sifata raka'ata ne raka'a biyu ne fi kullu raka'atin ruku'ani bambanci ne kenan kowane raka a kan ruku biyu in aka tashi na farko a yadda malam fito suka bayar tunda ba kowa ne ma da ta ba za a karanta fatiha sai karanta kullu wallahu ɗari uku da ishirin ko da ishirin ko da arba'in bari na ne to bari na tashi da ishirin da dawo gane ɗari uku da ishirin mutum ba ma a cacci ba ne bimani in ya yi ruku in ya tashi sai sake kawo fatiha a ɗari uku da arba'in ne karo da farko ma ɗari uku da ishirin in ya yi ruku bayan ya karanta ƙulu Allah ɗari uku da ishirin don ya tashi ba zai jira ba sai sake kawo fatiha sai ya karanta ƙulu Allah ɗari uku ɗari biyu da tamanin sai sake ruku in ya ruku in ya tashi tukunin sai su juri kun bai ga ya ruku biyu ne a duk sai da ɗaya ruku biyu ne to in ya sake tashi sai karanta fatiha kul wallahu ɗari biyu da sittin in ya yi ruku sai ya tashi sai sake karanta fatiha ya karanta kul wallahu ɗari biyu da arba'in sai sake ruku in ya za ta tashi to sai ya sujudi yadda take kenan wallahu ala ko bai ta to ga yadda kuma yake ana in ka duba sun yi yaki da wannan surorin saboda ba kowa bane malam saboda kar a zuwa ba mutum ya zama bai san yadda zai yi ba to amma wancan din shine irin ya yi ba mukama shi an fahimta ya ce to na farko ruku'an bighairi azani babu kiran sallah wala iqamatin babu iqama wa yakra fi qiyam al-ula na rak'atul ula rak'a farko ba din fatiha ce baka da karanta suratul baqara kun gani ko wa fil qiyam al-thani idan ka tashi ba'da ba min ha ba'da al-fatiha ce bayan kai fatiha al imran to kaga wancan bakaran shine qul huwallahu 320 alif marada kuma ɗari biyu da tamanin. Kun fahimta? Na. Wafi kiyamin kula in ka wannan kayi rukun kenan. Sai ka sake tashi kuma. Na raka'ati salisa raka'a na uku. Ba da fati a nisa shine qul huwallahu ɗari biyu da sittin. Wa fil qiyamis sani ba da fatiha ma'ida shine qul huwallahu ɗari biyu da arba'in. wannan shi ne wa salatin kusudul kamari an gama kin sai ku shirya ku sallan kun gani to wannan daga bakaran nan zuwa ma'ida manzo Allah a raka'a da yake ne daga bakaran zuwa ma'ida raka'a da manzo Allah yake karka kuma raka'a ko mu sha yake raka'a goma sha ɗaya wannan dan a wannan ne kuzai zai ne yamani ne bi shi ya ce in haka zo ƙarshen baka da yana jikan matsala zai rufu sai ji matsala ya ɗauki ya ci gaba. A ko mayan kasan dama duniya haka, ai kala ta ce suna tamurewa da yau ba an kai ga shaharin sanatun ka shaharin ba ya haka ya haka ai ko yanzu ana tafiya yawwa ana tattare duniya eh na wasu latin kusur kamari sunatun sallar kisar rana suna ne wasu fatwa ka sa irin na wafi siffanta ka sauran kamar sauran na filoli ne raka ta ne rukunin wahidi raka biyu ne amma rukuyi ɗaya ne saboda a warware ka ka fito daga wancan karkacin shi ma tun da shi ma rana ne kawai a yi mara haka wa kiyamin wahidin tsayuwa ɗaya wa kira fi ma jaharan za a yi karatu ne a bayyane wala yajma'u laha ba a yi masa jami'a ana yin fardan fardan ne kowa ya na shi a raja ta na hudu salatul istisqai sai sallar shayar da fani wata kullu ajal islami dar ana yi ne da gyaran noma aw da shirbil hayawan al adami ko da ko da shayar da al adami ko hayawan dabbobi dabbobin da gaske hada yan adam shine hayawan al adami da dabbobi da ‘yan adam duk ɗaya ne da au gairi ko nansa wasu fatwa siffar ta ka ta irin na wafili kamar sauran nafiloli ne raka a ta ne raka a jini ya zaharu fi ma bi kira'atin za a bayyana karatu a ciki wallahu a'lam na'am
حفظكم الله فصل ركعتا الفتر رغيبة تفتقر إلى نية تخصها ووقفها بعد طلوع الفجر ومن دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الصلاة تركهما ودخل معه وإن أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد فإنه يركعهما ما لم يقف وتركعه فإن خاف ذلك دخل مع الإمام ويستحب أن يقع فيهما بأم القرآن فقط
ركعتان الفجر فصلها فصل ركعتان الفجر رغيبة أقوى أكثر واجب من الرغائب ana kwaɗayantarwa ne da mafi hannun al'ajar tattakiru ilayin yakin tana buƙatuwa zuwa ga niyya ta usuha ta ce na yi niyyar sallar alfijir shi ne ma'anarsa lokacin lokacinta ba da ɗulu ilfajar bayan alfijir ne ya keto ba a yi kafin ɗulu ilfajar ma'ana fajarul sadiki wa fajarul kazi to fajarul sadikin a bayan ta ake ba fajarul kazi yawa ومن دخل المسجد wanda shiga masallaci ko da al-imam yusalli subha sai samu musulmin yana sallar asuba taraka kuma ya bar rak'ata ne shajar wa dakala ma abu ya shiga ya sallar tare da liman ma'anar su kenan wa wani qimat alaihi salatu wa ahli al-masjid amma an sai da sallah shi kuma yana waje bai shigo masallaci ko bai yi rak'ata ne shajar ba fa inna ya raka'a ma zai iya rak'ata ne shajar ma lam yahqa wa rak'atin in baya tsoron raka za ta tsere masa sallan liman ɗin idan liman ɗin irin mai jan dogo suran nan ne to za ka iya yi ka ja tun da ita fatiha ko ake karanta ta in ka ga dama fa in halafa fa in halafa zalika in ya ji tsoron wannan da kalama limami sai shigo dan liman ɗin ya barta wa yustahabu an so an ya qara'a fi ma zikr al-qur'ani faqat ya karanta fatiha in ka koma bangaren fitu kuma ka karanta fatiha da alam da alam an gane fatiha da karanta fatiha da karanta alam na shari'a fatiha alam ta to abokan gaban ka bayar da shi da kai eh wannan kuma bangaren dafa'i ne a haka eh a shafa'i ta kuma wannan ake eh fatiha da alam da alam idan kana karanta haka ko ko ba ka kare za a cutar da kai in dai kai wannan za ka za su ba ka gurin kauci insha Allah in ya ji tsoron raka ba ta tsere masa barka ba farko ba wai ya samu ɗaya ba tsaye ba kuma zai aka kuwa ba lokaci wannan ayan wanda zai ta'ala kun laila wannan hara khilfatan liman arada an an yadhakkara aw arada shukura in duk sun wuce ka in dai ka saba to rana ta yi karama wanka za mu yi da shi cikin dare abin da ka kasa duk an yadda da wani na ga shi yana yi duk abin da ya manta wuce cikin dare wani abu ya faru ko rashin lafiya ko wani abu yana rana na tambaye shi sai kamun wannan dare ne balle ne na ma ne ya balle kan bace ba zai gage da dara نعم
فصل صلاة الضحى مستحبة وأكثرها ثمان ركعات وتحية المسجد وهي ركعتان قبل أن يجلس ولا يجوز بالجلوس وقيام رمضان وهو 23 ركعة في الشفع والوتر والصلاة قبل الظهر وبعد وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء وليس في ذلك تحديد بل يسمي ما تيسر له وسجلة التلاوة للقارئ والق- وقاصد الاستماع إن كان قارئ إن كان القارئ صالحا للإمامة بأن كان ذكرا بالغا متواضعا- متوضئا غير قاصد إسماع الناس حسن قراءته وعدة السجدات التي يسجد لها إحدى عشرة سجدة وهي ما عدا التي في النزل والانشقاق والقلب وتأنية الحسن
نعم فصل صلاة الضحى مستحبة صلى الضحى مستحب وأكثرها ثمان ركعات ما في يوم ركعة تقوى أقلها كنا baya wannan abu ne ta da aka mustahabi ba ce sunnatun ba saboda a cikin matar manzo Allah ma akwai wa- sai da Aisha ta ce ta taɓa ganin manzo Allah ya. sai da ah, ummi Salma ita ce ta ta ce manzo Allah yana ya aikin ta amma manzo Allah bai taɓa ya aikin sai da Aisha ba. wannan dalilin ne sai kenan na ga ku duk abin da aka ce ka mustahabi ne sunna ne amma gairu muakkadatin manzo Allah bai lizinci abin da yawa ba kaga yin rizanta ne ai yana kwana a nan ɗakin ne kun a wannan ɗakin kun a wannan ɗakin shi kwana ta biyu to duk ɗaki to amma sai da Aisha take ba ta taɓa ganin manzon Allah ya sai da su kuma sanwa kuma ta ce ta ga annabi da da da masu ne malamai a cikin matan manzon Allah su biyu eh da Ummu Salma da sai da Aisha su ne malamai to da ta gani Aisha ta gani ba su kiyar ce maka sunan kun bayyana da haka addini yake tafiya to alhamdulillah wata niyatul masjid akwai ta niyatul masjid wani ya rakata ne ita kuma raka biyu ne kabla an yi jalisa kafin mutum ya zauna kun san ma'anar ta niyatul masjid gaya wa annabi ka shigo Eh, gaya wa annabi ka shigo domin adabu ya min al'adabi in na shiga masallaci kai salati wa annabi kafin ka shiga eh kana salaci wa manzo Allah saboda gidan shi ne ɗakin shi ne wajen shi amma wannan masajida na annabi to amma a karatu da yawa ba za ka gane abin ba a gaba saboda manzo Allah bai cika nuna kanshi ba to amma haka abin yake ko shi zai shiga masallacin sai ya yi salati manzo Allah eh to haka don ka shiga ka zo za a buɗe takarda kenan yawa za a buɗe takarda an sa sunan kazo kazo sai ku zo kuma ku haɗu a cewa assalamu alaikum ayyuhan nabi a lokacin kuma lamari ya kai za mu kasa tantin kenan eh shine Allah da yake yake cewa imanu sallallahu alaihi wa to nan yana ciki sannan kuma wa kai idza jina min kulli ummatin shahidun wa ji'na bika ala haula'i ita ka suna hannun annabi eh duk suna shiga ta nan wala ta kutu bil julus ya ina ne na yawo ko Okay. wata yake majlis wani yarka ta ne kabla an majalisa kafin mutum ya kuwa la ta kutu bil julus in ka zauna ba wai kana zama za ka iya in baka yi baka yi baka tashi kai karka tashi da ka zauna shi ke na da ka yi tashi kai wa kiyamu ramadana da tsayuwar wata ramadana ko wasu salatu ishirin na rakatan raka ishirin da uku ne wannan mandala sallallahu alaihi wasallama raka goma sha ɗaya ke sayyidina umaru bin al-khattab shine ke raka'a 23 wane mu da kwatanta aikin manzon Allah saboda aka shi sai 23 Umar bin Abdul Aziz ya ce Umar bin 23 mu ne zamu yi 23 shi sai 37 37 shi a zamanin sa 37 ce ai aiki mu ba irin nasu bane saboda haka mu ka ko zai matsayi nasu ba yi daidai ba amma mu zalla sha ɗaya sai na da sai na amurka ina imanin da jama'a nan Muhammadu mu'mininta eh sai mu yi ashirin sai mu yi shafa'i da wutar magana kuma raka a takwas mai shafa'i da wutar shi ne yake cin sha ɗaya wannan maza Allah ba watan ramadana babu daren da ya ƙara kullum na fadar da maza Allah ke nan raka goma sha ɗaya har watan ramadana har ba watan ramadana wannan mafiya yawa hadisi a ɗaya ta shi ina fatan kuna fahimtar da karatu to kaga a nan adalci kenan to ina wanda kuma suke sauke kujerar annabi annabi ma sallallahu alaihi wasallam wai ne wai da mulai gana ala khalifa ta kullahi a cikin ratan au sab'i da marra in ka to in ka kara daga kan 70 ko 100 to kai gudu kai shishigi domin annabi 70 yayi kai ma 70 da kai ko 100 yayi kai ma 100 da kai da Allah kai hankali zunubin ka kallon mata da kai a kan hanya ma za mu annabi akwai su ne to akwai wanda har yanzu in ka tsallake ɗari ta yi laifi ne kaga ai ina ganin kamar mun ake su an yi yadda kansu kasa to amma ga wanda suka yi kusa da annabin da yadda su suka yi ƙara aiki suka yi saboda sun san aikin su bai yi tarjiya ya ɗauke rai na nan na wata domin kuma lokacin da kowane lokacin shiga bala'i ya fi kuma kai kuma kai istighfarin da yawa kai istighfarin ka ka so kan eh ma kai to ai kai biya aka ce ba ka tsoka ba kenan ba to mutum ko dai biya ai ana sauraron kawai a ji wani hukunci za a yake masa Allah ya ce a manzala sallallahu alaihi wasallam ku fahimci addini yanda yake waɗannan dama ne kawai in aka yi a buɗa wa mutum ya fahimta a wuce lokacin da manzala yake zaune akan mimbari da ya koma ga Allah wajen da yake sa kafa da sai na bakar ya zama halifatu rasulullahi wannan ba za la yake sa kafa a nan shi kuma yake zama ba ya zama a gurin da annabi yake kaga adaba ko sai sa kafa kuma a ƙasa sai dina umar da ya zama ya zama halifatu rasulullahi gurin da sai dina abubakar yake sa kafa bai zauna a wajen da sai dina abubakar yake zaune ba wajen da sai na abubakar yake sa kafa haka ne har ya koma ga Allah rashin sanin addini ne ko sanin addini ne adam to shi ma da sai na ga bakar ya rasu da aka zo da aka shi a makabarta ba a jera shi da manzon Allah ba kan sai na ba bakar aka hadan manzon Allah aka sa aka yi kasa da shi da aka kawo sayyidina Umaru daidai ikiwi sayidina umaru shi kuma a nan aka sa kansa sayidina baraka a nan aka sa kansa a daidai ikiwi nan na kwankwasan sayidina umaru a nan aka sa kan sayidina umaru ba ji rashin sayidina baraka ba shi ma rashin sanin addini shi ya sa da ɗakin ƙaba ya rushe a zamanin abdulmalik haliko abdulmalik ne da aka zo ɗakin sai na rasulullahi ya rushe da aka zo tona za a sake sai aka taɓa kafan sayyidina umar sai suna tsammanin kafan mazala na kai a shi ne aka zamo da shi ƙasa dalilin da ya sa kamar kuma aka same shi yadda yake a cikin kabar Allah ya ba ta yanzu. Wannan aka abubuwa suke gudana. Wasu lafiya. Muna nan? ركعتان هذا والصلاة قبل الظهر دين النافلة قبل الظهر كاكين أداء وبعده دباية أداء وقبل الأسر دكاكين الأسر وبعد المغرب كاقب أشي وقبل الأسر وبعد الأسر داكت وقبل الأسر وبعد المغرب دباية المغرب والإشاء بالإشاء أنا النافلة أما با النافلة بعد صلاة الأسر a matan malikiya ba a yi saboda kar mutum ya zo ya yi lokacin da rana take hudowa a take faduwa kar ya dace domin duk ana kawarwa ne saboda jahili ba wai ba a sani ba ne ya riwaya sai na umaru ko masaba malikiya maliku ya fi ta'annaki da duk yawancin abubuwan da ya kafa cikin littafinsa maliku za ka ga sayyidina Umar sayyidina Umar Abdullahi bin Umar Abu Huraira sayyida Aisha mafiya yawa mazhabin Maliki shi wa'annan ya rike ce yadda suka haɗu da annabi ya ce ya ja mutane su masu haɗu da annabi zai bi su abin da su gani a wajen annabi zai tattara kawai wannan shi duk wanda ya zaɓe shi to wa'annan ya ce kai ma haka eh wannan yake kai ma haka saboda kowane malami mazhaba akwai shi sahabban da shi ya tsaya ya yi ta'anniki ya yi ta'ammuli da su akan hadisansu wanda ya tafi akan abin da ya tafi akan haka abubuwan su kar mutum ya dinga muna na zato balle ya zo ya zagi Allah ya kiyaye wala ta ce zalika tahdidun babu ji aka cikin nadin durin da aka ce kai wani misali ma ta karatu mutum ya yi abin da zai iya wasu sajadatu tilawati sujadan karatun alkur'ani da alƙari da mai karanta alkur'ani wal qasidil istimai da wanda yake zaune yake jin karatun alkur'ani in kana alƙari ya salihan lil imamati idan mai karatu ya kasance ya mutumin kirki ne wajen shugabanci ma'ana ya cancanci hakan bi an kana zakaran ya zamo namiji ne baligan balagacce mutawabbi yana da alwala gaira qasid da isma'an nas ba wai yana nufin jiyar da mutane bane kamar kamar a ƙarya ne musa a baka musa a baka ba na yi ne don ajiyar da kai dan ka san an sani ka bayar ba ko ya Allah ya Isma'an nasi husna qira'ati wai tatin sajadati to in wannan ne kawai ka ji kai ma a shagon tsatsaye na wai tatin sajadati a yawan sujada allati yasiru laha wanda ake mata sujada ihda ashara sajadatan a mazhabin malikiya sujada goma sha ɗaya wariya ma adallati fi najm banda suratul najm wal inshiqaq wal qalam was sani hajj ba a yi a malikanci amma sauran suna yi wallahu ala za mu tsaya Atom? To, bari mu gani. Na suna ne, amma ba zai ba fa'ida. أعوذ بالله من العليم ولا عقبة للمتقين والسلامان على خير خلق الله الفاتح الخاتم من آية الحج بهاك والحادي إلى سعادة المستقيم وعلى آله حتى قدر الإجداد العظيم ورضي الله تعالى عن أسعاد رسول الله وعلى رأيهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكنة البيت أبا زالت إلى رأيتها وقامت أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أروى المقتول حسن المحمدي شيخ أحمد بن محمد السجاني الحسني السالم الفاتحي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قرب العقراء فريد الدهري على الإدلاكي حاتم العتماني أبو السياس على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر أبي وقائد وفاري إلى الله شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل بأن يجعلنا من أهل السداد بجاه رسول الله يوم شاب الوتن takwas dubu biyu da sha takwas miladi za mu ci gaba da karanta a tawassul bil mahdubi dalilin zai sa yi tawassuli da manzala da yi tawassuli da manzala da yi tawassuli da asari da yi tawassuli da salihai wannan akwai hadisai barjak sai dai mutum ya yi iya abin da zai karanta kawai ma'ana wanda wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yarda wanda ya ga dama ya bari amma dai sunnan annabi da ba magana ne wanda babu shi ko kuma babu kyau balle har a bar da an tattace ko a kafartar da mutum ba da akwai dalilai cikin hadisan manzo Allah kuma dukkan abin da za a karanta din nan dai asali dai ya zo ne daga annabi kuma ya zo daga sabon manzo Allah to manzo Allah da kansa ma yayi tawassul اللهم إني أسألك بحق نبيك وبحق أنبيائك منك an tabbatar da Fadima ta bintu Asadi mahaifiyar Sayyidina Ali bin Abi Talib kuma malamai sun rawato a cikin littattafan hadisai da yawa na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح القاتل الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله المدار العظيم قال الشيخ رضي الله عنه ومن خصائص الأنبياء البرزخية وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البرزة خصائص انفرد بها دون غيره من البشر ولو شاركهم غيرهم في بعضها تروا على وجه من الإلحاق النسبي وتبقى الخصوصية للأنبياء من وجهين الأول من جهة الكمال الثانية من جهة الأصالة كمال حياتهم كمال حياتهم ذكرنا قليلا من حياة الفلسفية ونضيف شيئا يسيرا وهي أن يسمع ويحس ويعرف سواء كان مؤمنا أو كافرا وأن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة ومن هنا فإن القول بحياة الأنبياء من فضول القول فهو أمر ظاهر كالشمس لا يحتاج إلى إثبات بل أنه هو الصواب نقرر بأن حياتهم أكمل وأجل وأعظم وهكذا حياة الناس على ظهر الأوحي في الدنيا فإنها درجات ومقامات وغرائب متفاوتة فمنهم أموات في سورة أحياء كما قال تعالى لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ومنهم الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنهم من قال فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مخرجون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواردون ومنهم من قال فيه كانوا إنهم قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قال كانوا قليلا من الليل ما يحتاون وبالأسحار هم يستغفرون وهكذا حياة البرزخية درجات ومراتب ومقامات متفاوتة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن حياتهم ورزقهم ومعرفتهم وسماعهم وسماعهم وإدراكهم وشعورهم وإحساسهم أكمل وأقوى من غيرهم لأن أرواحهم ليس لها تصرف أكبر وأوسع وهي تسرع في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى منازل تحت العرش هذا الشيء
na'am Allah ya kai ka da mu saurara bi usinin wa'iya wa insati bi ma'ana adala wa min hasaikul adiya ita barzafiyyah ke banta na rayuwar barzafi dama kansa muka tsaya ke ko to akwai rayuwar barzafiyya rayuwar duniya wannan rayuwar da muka yi mun yi wata kafin wannan shine rayuwar cikin mahaifiya mun yi shi kowa a cikin mahaifiyarsa dukkan muna ba wanda ba rayuwa ba ne kuma ya ga irin rayuwa ya ga abin da ya gani a can amma da ya zo nan ya manci ya fito daga wancan rayuwa ya zo wannan rayuwar da ya zo wannan rayuwar a wancan rayuwar yana ganin duk ba wani bai iya kure duniyar mahaifiyar cikin mahaifiyarsa ba bai iya kurewa ba saboda fadinsa zai yawo ya gama kamar yanzu ne da kake idan nan to haka cikin mahaifiyar mutum ne saboda haka in ya zo fitowa duniya sai ga zai zo karamin gari shine dalilin da yake kuka za a jefa shi gurin da bai sani ba in ya zo duniya sai ga shi uwarsa ma ita ɗaya ce daga cikin wani abu amma da duniya yake gani a can da irin abin da yake gani amma kuma gashi nan ya zo kuma sai da uwarsa ma a ce wani bishiyar ce guda ɗaya aka fito da shi a ciki wato ya ga irin ta a garin su wata kila sun fito ko miliyan ko miliyan ne ko ko ko ba ta manta to shi kenan to wannan rayuwar da yanzu muke yin ta ita kanta yana muke ganin juna mun san juna da komi da komi dinnan to ana mutuwa kuma sai a mai da kai ina kasa ake tsaga ba ta farkin da ka fito tsagagge ne ai bambancin shi ne siffan kabari aka fito da gaya ko ba ta bane aka fito da mutum ta kuma sanar da ka koma da na faru gashi nan tsaga wani wuri za a yi a shafu haka a tsaga tsakiyar kamar farfin dai haka za a mai da kai kuma to wata kuma wani rayuwa za ta yi kuma wannan rayuwar shi ne farfin to shi ma a fili duk wanda ya gani a takara take to amma in ka yi aiki a buɗe ki in ka je gurin za ka kuma a shi nan duniya da ita ganga ma a shi abu ne kankan ma ba ta wuce sauro ba hankali zai kama ka hankali ne zai kama ka ba maganar hankali ba ne maganar imani to shi yasa mutum zai koma yana biyu to in aka je shi kuma can to haka abin yake to a kansa muke magana wancan rayuwar kafin ka je yanzu zan baka labarin ya gun yake ya gun yake ko ba maganar wai ne a daga bakin manzo Allah da lafsin alqur'ani da hadisan manzo Allah dama su ne masu bayarwa ko da su ne wallahi ya da salatu salamu kan barzai hasaisu annabawa suna da hasai ke bantuwa daban-daban in faradu bi haduna jarir wanda suka ke banta da shi banda wadansu su min albashar daga cikin mutane walau sha'araka wani jaririn da wani yayi musharaka da su fi babu na a cikinta فهو على وجه من الحاج وزيف أبنى من قدر سعدوى النسي كنسة وتبقى الخصوصية الأجل من وجهين أنا وانزد خصوصية النبوة تقدر الجيون أفرقوا من جهة الكمال cikansa cikan annabawa a tsari min jihatul atala ta inda suka fito su sun fito ta wani ya fito daga wani wani ya fito daga wani a talaka kamala kuma abin da za su iya yi a lahira ba kamar yadda za mu iya yi wani amma akwai tafawuci kamar yadda a duniya yadda wani zai yi abu wani ba zai iya yi ba akwai tafawuci to a bar zakiya ma haka amma na annabawa a ala ko a duniya ne na annabawa a ala kaga annabi baya roƙon Allah a bashi annabda a'a haka ake yi shi ba roƙo ba ne amma walittaka ana roƙon Allah ya baka kun fahimta walittaka ana ana roƙon Allah ya baka walittaka mai girma kuma zai baka amma annabta jibini kawai annabi yana ganin kansa ne an gina shi saboda shi yasa annabi ba ta halin ya da Allah saboda shi ma haka ya ga kanshi yadda aka gina shi amma wani zai iya saban Allah ijtihadi shi yasa wacce yake da hususiya wannan yake da tahaffuzanci shi annabi hususiya ne bai isa ya saba wa Allah ba bai isa ba saboda haka aka yi shi shi kuma saura wali zai iya saba wa Allah kuma zai tuba kuma zai iya kokarin da Allah ya kare shi zai samu fili na tahaffuz Allah ya kike kamar da hayatin cikin rayuwarsu zakarna kalilan min hayatul barzahiyya bayan mun ambaci kaɗan daga cikin rayuwa na barzah wa nadifu shay'an yasira za mu ƙara wani abu wani an yasna waya is shi mutumin da yake kabari yana ji kuma yana motsi waya aiki yana sanin kuma wanda ya zo masa sawa'un kana mautan muminan au kafiran wanda ya mutu mumini ne ko kafiri yana ji yana gani in ka zo kauce kan kabarin kafin yana kallon ka ya san ka ya san ka da sunan ka komai da komai in kun san juna ma a duniya in ka ce assalamu alaikum ya abdullahi zai ce wa alaikum salam ya musa ya kazo eh haka eh yana ci yana gani yana magana amma kai ne ba ka ji karatu shine ya nuna maka yana ji saboda dan ka zo kan kabarin mutum in kai magana yana magana in ba kai magana ma yana magana shi yasa in ka zo wucewa yana cewa ya gafa lallai da ka san abin da na sani la zabba la hamuka da namanka ya zagwanye daga cikinka da kaza duk ya fi faɗa maka yana faɗa maka da ka san abin da na sani sai da kana kawai gasibi ne ba ka san komai ba to shi yasa jahilci ba abin da ya kai shi bala'i saboda mutum yana tafiya ne akan bom amma bai sani a kan bom amma bai sani ba waye wanda shi tunaninsa abin da ya sani a duniya kuma ba shi ba shi ya sa ilimi duk wurin da aka danna wani bala'i da kana gani ka sani kana yanzu ba kowa ne ya san kowane rana kasa tana mana magana
ilimi yake faɗa maka kowane ranar duniya kasa na magana ita da ma rafkanan ne kana kaza kana kaza baka san kaza ba kullum sai ta kira ka sau biyar
kullum sai ta kira ka sau biyar
Ah, to a nan abin da ake son mutum ya gane wannan hayata kaga kafiri da mumini kowa yana ji a kabarinsa wannan hayata rayuwa warinsa da arziki wa dukhul al arwah al jannata da shiga ruhi ya shiga aljanna laysa mutassan bi shahidin ba wai kawai sai shahidi bane a kama dalal ala zalika nusus kamar yadda baya ake faɗa maka ayanci shahidi da ban ya mutu ba ransa yana karkashin yana jikin tsuntsuwa ba ya tsiru kai bai sha kawai da kudu na wa kunaka ba sai shahidi ba mumini ma wanda ya mutu shi ma haka ne ba sai shahidi ba an fahimta ko yawo wa hada huwa sahih wannan shine ingantacce alladhi alayhi al-a'imma wanda malamai shugabannin su kai wajen jama'ir ahlus sunna da manya daga cikin ahlus sunna ومن هنا دجنني فإن فإن القول بآيات الأنبياء ما قلنا لا من أكل أيها النبا من الفضول القول كمان كو هنا زنكم بانغاني وهو أمر ظاهر دومين دي أبدا كفتا كم مجانا النبا كمان مجانا بانغاني لذا أبدا من ديكي كالشمس كما رانا أبيني wanda ya sani ya sani la ya taji ilal isbat baya bukata ba a ce maka annabawa a kabarin su rayayyu ne balle annabi Muhammad wannan ka farko ka ce rana ka ce kana son ka gaya mutane rana yana da haske ne a yankin banza ta yi fita waje kawai ka gani ko ai ma ba sai ka fita ba yanzu ne ka ka kana to shi kenan ka ce a ce wai da Allah rana da haske wai rana yana da haske to ka ba ka ne ka ga magana banza ne me ya ka ka maka kake gani a yanzu wuta ka ga a ranar ce to haka nan rayuwar annabawa baya bukatan a ce a kama kan nasi a ce wai annabawa a lahira a raye suke ko ba a raye ba baya bukatuwar nasi an gane ko bal yana wuwa tsawabu shi ne kawai dacewa ta nukarri yana hayatinu sai za mu tabbatar maka cewa rayuwarsu a kamar shi ya fi cika wa ajal mafi girma wa azam mafi girma وهكذا حياة الناس على ظاهر الأرض أي لا يقتني ما بين تتهكذا في الدنيا فإنها درجات درجة جني ومقامات مكان ومراتب مراتب متفاوتة أجري أقوي إيمانكو أقوي لادب أقوي مام أقوي ميكودي أقوي ميرفم أجري أقوي كلاكا أقوي مالك أقوي جاني أقوي مينيما إلي وما كبير متفاوتات saboda haka ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya ba ne akwai haka a duniya ma sanannun amwatu akwai wanda suke duniya mutattu ne amma mutattu rayayyu ne a suna amma mutattu ne su a jahilai ga ka a duniya rayayyu ne ko mu yanzu a da sarawa ko amwatu ba su iya bayan kasa amma mutattu ne domin ba su da amfani amma ga sunan a duniya wannan haka shi ne Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zuciya amma ba abin da suka fahimta wa lahum ayunun suna da idanuwa la yusiruna biha ba abin da suke gani wa lahum al'azab suna da kunne la yasma'una biha ba sa jin abin da suke ji ulaika Allah ya ce wa idan su kalla al'ani kamar dabbobi kai kan mu ba sun fi ma dabbobi ba za domin dabba za a tambaye su ranar tashin ya ba ne amma kai za a tambaye ka kaga barkun abdal sun fi dabba kaza Allah ya kiyaye ulaika kumul gashiluna wannan sune rakkanan to me yake nufi da gafara kamar mutumin da ya da bacci da wanda ya tashi a bacci ɗaya ne ba a yi jahili a duniya da shi da mai bacci da mucacce duk ɗaya ne duk ɗaya ne saboda ba abin da ya san menene ubangiji yake nufi da shi shi duniyarsa ne kawai fadirar dinin yawo duk inda zai samu wani abu na duniya ya sani amma me Allah yake nufi da shi bai sani ba ba za ta yi bane ulaika kal an'am bal hum adall wannan kamar dabbobi ne kai sun fi ma dabbobi shi da al'alimuna fa in ma tufa ahya'u wal jahiluna fa qabla al maut maut mauta shi jahili tun bai mutu ko mucece ne wal alimuna malami kuwa wa in ma tufa ahya'u ko su mutu rayayyu ne ku lura da wannan guda mai gidanka wajen da kake aiki kana samun kuɗi in ya sa ma doka karfe takwas ka zo ana zuwa ko ba zuwa to me san Allah ya kira ka karfe lokacin da ya kira ka na sallah ba za ka je ba to kaga ka fi ɗaukan wannan shine garanti wancan ba komai me yasa idan za a ɗauke ka aiki a kamfani ne ko makaranta ko aikin gwamnati duk dokokin sai ka kiyaye me yasa in Allah ya sa maka ba za ka yi ba ka ga me ka ɗauka kun bai ka wannan kuma hakan ne zuwa ka wani hakan ne abin da yake faruwa to kaga a nan mutum ya kamata ya gane girman Allah iliminsa shi ya sa ya gane abubuwan da ke to amma duk wani abin da ya shafi na Allah wallahi tallahi ba a bayan sai da Allah kuma kuma fa wannan ila rabbi kalmata sai an gaba da Allah inda rabbaka sai an gaba kuma sai ka amsa wal asaf innal insana لفي مسر إلا الذين وعملوا الثانيات وتواصوا لك وتواصوا بالصبر ألهاكم التكاسل حتى زرتم المقابر كلا سوف ثم كلا سوف كلا لو تعلمون علم اليقين لترون البهيمة ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ruwan nan da na sha wallahi sai na faɗa wa Allah ne yasa na sha billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi sai an faɗa to ta ina ya san wannan karatu a karatu ne za ka sani in ba ka sani ba kuwa ka ce ba komai ba komai din amma dai za ka ko ranar haɗuwa haƙuri za ka bayar ba ma ranar aliyoma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksubun baki ya saba ƙarya za a rufe ba yi da baki ba yi da magana ya gama nashi a duniya nan gabobin kan nasu wa ansa gabobin kan nasu wa ansa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ana wasa da lamarin Allah ga mutum ya musulunta ba wai ya musulunta ba ana yi shi a gidan musulunci ya yi shekara arba'in amma bai yi tsanti ba amma ba ba ba mu gana sallah ba sallah kan malami ma mai karatu yau da gobe sai yayi da gaske mai karatu yau da gobe wallahi sai yayi da gaske malami ma ta ma za ka mutum kawai kansa tsaye ya watsa ta komai duniyarsa kawai shine a gabansa yayi ta tsaya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka ji mataki dai ko wannan kowa ya yarda mutacce ne gafili da mutacce da gafili duk abu ɗaya ne shi ya sa idan mutum yana cikin addini ya karɓa ɗariƙa sai a ce ya tashi daga baucin gafala ma'ana ya san akwai kuskure a kansa yanzu ya kamata ya roƙi Allah Allah ya ce masa shine amfanin daɗewa a duniya yau ai ka ci kwana nawa ne kwana uku ne kwana a wajen Allah kwana uku jiya sai yau sai gobe sai mai kuma babu a safin abin da ake ba ba kwana uku ne kawai to jiya ka yi kuskure a rayuwanka yau ya kamata ka gane wani abu a wajen Allah wanda jiya baka san shi ba sai ka tuba gobe kuma sai mai rabu shi yasa su fa suke cewa wa mal maru illa ibil yawmi shi mutum ɗan ranar da yake ciki ne domin gobe ba zo da bane ta zo amma tana da suna ko ba eh ba dole bane su maka amma tana da suna an san akwai gobe to amma ba dole bane ka kai to ashe wa malmaru illa ilmi wani to tun da yau ka zo yau ce kuma ka gane ka yi kuskure me ya kamata ka yi ka tuba shine amfanin ƙara yawan kwanaki to daga ganewa cewa yau abin da na sani jiya ban sani ba to sai kuma kwakwalwarka ta kawo maka me ya kamata ka yi sai to ka tuba istighfar salati wa annabi la ilaha illallah wannan shine dalilin to shi wannan sanin haka shine tashi daga baccin gafala shine mutum gidansa ya buɗe kenan wannan in akwai wani nasi da mutum zai iya kare ta wannan ko ta ko ina ya kare ta mu zai yi saboda abu ne kawai gashi nan a shimfiɗe a ƙasa kuma haka yake Allah ya taimake mu wa minhum daga cikin mutane mun faɗi matattu allazina qala fihim akwai wanda Allah yake ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala ka san inna awliya allahi waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba su bakin ciki ba kaga wayannan su kuma ai sun riga sun tashi daga baccin gafala ne ido ya san sun zama waliyan Allah bi ma'ana tawalla amrullah sun bi abin da Allah yake so da su saboda haka me Allah yake so da su sun gane to suna bi sai Allah ya to ne kuma tunda kun bi abin da nake so to ni kuma zan muku abin da kuke so shine wali shine man walla kaga nan ala inna awliya Allah kaga inna awliya Allah can kuma sai ce Allahu waliyu kaga nan inna awliya waliyun li awliya lahi kaga su suka nemi Allah can shi kuma yace Allahu waliyul ladina amanu kada ku shi shi kuma yace na dauke na dauke can da Allah zai tashi nan kuma da waliyul zai tashi waliyul ne zai yi aiki sai Allah kuma ya zama waliyul ka dauki abin da kake so ne kuma zai dauki maka abin da kake bukata an gane Allah ya gane da to kaga la khawfun alaihim dama ne yake tsoro gamuwa da Allah da shi kenan kar ku ji tsoro saboda a tun da kuka yi min abin da nake so to can din ma shine yuta da rajulin yawmal qiyamati za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama misali ɗaya kenan daga ciki zan kawo in aka zo za a shafa duk aikinsa gaba ki ɗaya babu wani aikin alkhairi shi kenan sai a kora shi da kai shi wuta sai ubangiji ce a kawo shi ya ce fulani ka san kayi aiki kaza mummuna a duniya dama ka san da yi wannan maganar za nuna maka lokacin da kake yi shi na gaba da e ka gani e ka ta kai aiki kaza e ka ka to na suturce ka a duniya to yanzu ma na suturce ka aiki kazan da ka yi mara kyau na mai da shi dutsen hudu na mai na mai da shi lada shi ne ula yake badin lahu sayyi'atin hasan wa kana lahu qawiyyan hajja ya gafurur rahima sai Allah ya juya maka mummunan aikin kuma zama mai kyau wannan wanda aka mara ranar ce ubangiji ya yi koyar ma wanda baka faɗa ba ai na taɓa shan giya ma misali saboda duk aikin sa kuna na an juya musu amma da shi alhairi ai an gane juna kaga me maganar hauku shi kuma yi da kansa ma zai faɗa ubangiji yana ganin ubangiji kamar yamancin da ce ai akwai ma kaza da na yi wanda ba faɗa ba to manzo Allah yana ba da wannan har yana dariya hakuran suna bayyana wannan man walla an tawalla lahu amru Allah ya damu wa minhum man qala fihi akwai wanda kuma Allah yake qad abla al mu'minun mu'minai sun tsira sun samu rabo alladina hum fi salati khashun sun ne masu khushu'i cikin sallar su walladina hum anil lagawi mu'ridun wanda duka barna sun kauda kai gabarin sa walladina hum li zakatin qa'idun hukuncin da Allah ya ba su na zakka yace su bayar suna bayarwa wallazina hum lifurujin hafizun sun kame ga barin matan mutane da 'ya'yan mutane ba fasikai bane illa ala azwajin matan su da Allah ya halatta musu kawai su suke bi aw ma malakat aymanun ku yanzu da aka ba su kai nan ga rubutu ne na wannan ba abin da bigi bane Allah ne ba su dama fa man ittaza wa ra'adika wanda ya zaga bayan wannan ka ulai ka kul azun ya zo kai shi shi eh duk wanda ba wannan bane yayi to ai ya zo fasiki kenan ai ko هم العادون يا دوما الشيكنا والذين هم لأمان shine amanar da aka ba su da alƙawarin da suka ɗauka sun kiyaye wallazina hum ala salatin yuhafizuna sune wanda suke rike lokacin da aka ba su na sallolin sa ulaika wa'innan kashi na nauke nan ko ko kumul warisuna sune masu gadan annabawa kumul warisuna can ka ga muka ce alidina yaridina yaridina firdaus su ake sa su ana to kaga wayannan mu'minai kenan kaga can an yi magana akan mutumin banza sai aka jira kan waliyai sai aka jira kan mu'minai to kuma sai ce wa minhum a cikin su kuma wa minhum man qala fihim kanu innahum qabla zalika muhsinin su kabla zalika musulmin tuntuni su masu kyautatawa ne mutane ne masu kyautatawa musulmi ne kenan kafin kalilan ne laili ma ya ga da zari ma ba sa yin bacci saboda wa bil akhari ne kalifirun da asuba kafin lokacin asuba za ka same suna tuba wajen ubangiji ba bacci suke yi har sauro ya ta musu kawaci ba a saboda inna sharafal mu'mini kiyamu billahi daukaka mu'mini tsayuwar ta cikin dare wanda yake son ba zai kaɗe ba to ya riƙi dare ya zamo rakumin sani na hawa in ya zama ma da safe kai zace amma dare ba wajen bacci ne wa kowa ba amma kuma Allah ba a shari'a waje an na lailan zata ko lokacin wujin bujanan dare ta amma wajen mutanen kirki kanu kalilan min al-layli ma yahjun kaɗan ne cikin dare suke baccin karki dare lokacin ibada da ranar ka yi bacci dare ana ninninka aikin lada da rana ba za ka sami abu ba masalar cikin dare idan ka ce Allah ta salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima guri wal khatim lima sabab nasib al-hajj al-hajj wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi qadar lillahi da rana in kai ɗaya salatul fatih za a ka lada goma da dare lada ashirin ishirin saboda an ninka saboda lokacin an nema waye ne zai ci bonus lokacin bonus ba a ce ka yi ba lokacin hutu ne kai ka yarda da hutu ko kuma ka yarda ka samu abin da ke wajen Allah ga shi nan barkar shi yasa in mutum yana kiran Allah a wannan lokacin yana tambaya Allah yana tambaya waye mai neman kaza bashi waye mai neman kaza amma da yawa ba a ce maka Allah yana neman waye mai nema bashi ba Allah ya rike wa haka da hadin barzakhiya yanda wannan rayuwa take daban-daban rayuwar barzakhiya ma haka take darajatun wa maratibun wa maqamatun mutafawijat wa man kana bi hadhihi al'ama wanda ya kasance a duniyar nan makaho ne ko fil akhirati a'ama lahira ma zai tashi makaho wa balla sabil ya bace gaba da hanya Allah ya kiyaye abinda ake nufi anan ka gane abin da aka faɗa maka ka yarda duniyar yadda zama akwai tafawuci lahiran ma bar zai ma akwai tafawuci lahiran ma akwai tafawuci shi yasa a lahira ba halin wani zai gidan wani ba hali saboda ya yi aikin da baka yi ba kar ka je ka ga an masa manne-manne ka ce a yaya aka yi haka daga duniya ya aikin ya tura kai ko ba kai ba kuma wani zana ma fi kurubin min gillin fa'azzahu ikhibara ونزعنا في صدور من جل الظهر ايه نعم متتعدد نعم أما الأنبياء عليه الصلاة والسلام سوى النبوة فإن حياتهم رأيوهم ورزقهم أرزقهم ومعرفتهم سنة الله وسماعهم جنسهم وإدراكهم رزقهم وشعورهم jinsu wa isasu da motsinsu a kamar shi ne mafi cika wa arfa mafi ɗaukaka na gari daga wani. Li'anna arwa hawo domin nuhinsu la haka sarrufin yana tasarrufi akbar wa ausau mafi girma mafi yalwata wa iya tasarrufin jannati ruhinsu yana yawo a cikin gidan aljanna haifi sha'a duk inda ya ga dama fi ko suma tawi ila kanadilin sannan kuma da su zama za su taru a ƙarƙashin wani fitila ta haka al'arshi a ƙarƙashin al'arshi kaza fi sahih haka yanzu cikin sahih Allah ya tsike
قلت na'am ومن الثمرات العلاج التي جاءت في حياة الأنبياء في قبورهم الأحاديث الواردة الصحيحة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون رواه أبو يعلى والبزاع ورجال ورجال أبو يعلى ثقات ثلاثة مجموعة الرواية na'am مجلد الثامن صفحات 211 قال الإمام الحافظ البيهقي في مجلد قاسم هذه المسألة وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ ينفخ في الأسبوع قال البيهقي رحمه الله إن صح بهذا اللفظ المراد به والله أعلم لا يتركون لا يصلون إلا هذا الدار ثم يقولون مسلين بين يدي الله تعالى قال البيهقي ولحياة الأنبياء بعد موتهم شرائع من الأحاديث الصحيحة ثم ذكر البيهقي بأسانيده حديث- بأسانيد حديث مراتب موسى وهو يصلي في قبره الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا أخي موسى عليه السلام قائم يصلي وإذا برجل ضرب جعده كأنه من رجال الشمال وإذا عيسى بن مريم عليه السلام وإذا برجل ضرب ج- ضرب جعد كأنه من رجال الشمال وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أشرع الناس بها شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا بإبراهيم قائما يصلي أكبر الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم فعانت الصلاة فأ- فأممت لما فرغت قال قائل لي يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا مالك صاحب الناس فسلم عليه فالتفت إليه فبدأ بي السلام قال أخرج مسلم عن أنس قال البيهقي في دلائل النبوة وفي الحديث الصحيح عن سليمان التيمي عن سليمان التيمي وثابت اليوناني عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على على موسى ليلة أتيت على موسى ليلة أسري به عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه مسلم وثبت بما لا يقبل الشك أن السبب في تخفيف الصلاة عليها من خمسين إلى خمس صلوات هو إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام وهو ميت قد أدى إزالة ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولكنه هو السبب في إيصال أعظم خير خير إلى الأمة المحمدية حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ربه وقال له سل ربك سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فهل هذه المناجاة حقيقة أو خيالية؟ وهل في اللفظ في اليقظة أو في المنام وهل هي صحيحة أو مكذوبة وهل سيدنا موسى عليه السلام مات أو لا يزال حيا حتى وصلت المراجعة أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ثنية فقال ما هذه؟ قالوا ثنية كذا وكذا قال لأبي لأني أنظر أنظر يونس أنظر يونس على ناقة ثقامها ليل ليل عليه جبة من سوس وهو يقول لبيك اللهم لبيك در المنصور ونحقق أن خصائص سيد البشر صلى الله عليه وسلم ظاهرة عندنا أكمل وأرفع وأعظم من غيره تحدث عنها بنفسه من علامة حياته صلى الله عليه وسلم ومنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام قال الزهري رواه النسائي وابن حبان في سيد من التغيب والتغيب مجلد الثاني الثاني صفحة 100 ثمانية
نعم قلت نفسي ومن الثمرات يعني yana daga cikin 'ya'yan bishiyar da suka nuna allati tara fi hayatul anbiya'i wanda za ka gani a cikin rayuwar annabati kuburi a cikin kabarukansu suna raye al'ahadisu wararsu sahiha shine hadisai wanda suka zo ingantattu min ha kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam shine faɗin annabi al'abiya wa ahayarun fi kuburin salluna annabawa yayin a cikin kabarin suna sallah abu ya ala da bazzari rijal abu ya ala sikatin kullu fi majma'u zawai sannan wa fi riwayat an anasi annabi sallallahu alaihi wasallam أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة dukkan annabawa in sun rasu ba a barin su a cikin kabarin su bayan kwana arba'in eh dukkan su eh walakin nan musallu na bayyana ya dai la da su ne sallah a gaban ubangiji su ta yin fauki suri har a ta da a busa kaho a ta da tsiyama kenan wannan hadisin ya zo haka shine imam al-bayhaqi yace to in hada in sana bi hada lafi idan wannan ya inganta ba sallan farilla ba a sallan godiya ne na nishadi wanda suke tsakanin da ubangiji yace in ya inganta fal murad wallahu alam la yatarkuna la yusalluna ba a ganin su suna sallah illa hada min jidal ba ta yin sallah ke wannan kwanakin su mai kuma musallina sannan za su gaba da sallah bayan kwana arba'in gaba yana yi da Allah أجبان الله قال الباهتي باهتياتي ولقيت الأنبياء عبادة موتين شواحد هم يجمع جنبي أنا لقب أنت هذا دكم النبي إن يقوم هذا الله فانا أربعين شين لا تيجي شبه صلى أما رجع بيان فانا أربعين سبب صلى وجعل قرة عيني في صلاة الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد وقت اللي يجي جنبي يسامحنا سواء كما وقت اللي يجي صلى to saboda haka duk wani annabi duk wani annabi ya rasu to kwana arba'in shine ba zai yi sallah ba amma daga bayan kwana arba'in zai ci gaba da yin sallah amma ba sallah ta farilla irin na dole an fahimta na samun kumani na da kusanci shine imamu da bai hake ce to in wannan lafazin ya tabbata to kwana arba'in ne kawai annabawa ba ta sallah amma duk sauran za su ci gaba da sallah har ranar da musa kawo an fahimta sallah mu a gurin mutila a cije ma ke zuwa ko a wajen annaba ba haka bane lokacin da suke jin daɗin kusanci da ubangiji kenan to ma'ana kar a yanke wannan jin daɗin shi yasa ya ce to a hadisai suna nan da yawa shine zakar al-bayna fi isnadi hadisi maratu bi musa ko isalli fi qabri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuce annabi musa cikin kabarin sa yana sallah yanzu take isra'ila buhari kuma ya rawaito to wanda kuma na ga cewa sabitul gunan shi ma ya roƙi Allah Allah ya sa ya samu irin wannan kuma mujahid lokacin da ya rasu an mance wani abu a cikin kabarinsa an zo a tona a ɗauka aka sami shi a tsaye a cikin kabarin yana sallah Allah ya taɓa addu'arsa sabitul gunan kuma almajirin Anas bin Malik an fahimta mun yake nufi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake dan ra'aytu nabi jama'atin min al-anbiya an nuna da cikin jama'a da cikin annabawa كما قال النبي موسى قائد مسلم وإذا برجل ضرب جاي سيجا ورمتم وان كده كما كأنه من رجال بنو شموع وإذا عيسى بن مريم سيدا وكما النبي عيسى قائد الشماء يلا كيد يسلم يلا كلا أشباه الناس يا وان ده كما بشيء أشيونكو صحابينا سيتي أروت بن مسعود السكت النبي عيسى كما ده أروت بن مسعود السكت وإذا لإبراهيم سيدة إبراهيم شما عين سيرة كلا أشباه الناس تهي وانده دي كمال الشيطان يقولكم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني نفسه فهذا الصلاة سلوكة صلى فممتهم سيأكد شنين ذنبش فلما قربت لو كنت أنا إذا إذا صلى قالت عائلة لي سيوان ما يقول آية أنا يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا مالك صاحب النار وانا شيني مالك صاحب النار ما قلت متى فسلم عليه كما سلم فالتفت فالتفت فالتفت اليه سينا ويوا يا ولد شنو بلاء النبي السلام انا ويوا شي في فارس السلام عليكم مسلم يا رسول الله رواية حنة أخرجه عبد الرزاق في في مسمته وقال البيهقي ما البيهقي أم أسكن دلائل النبوة وفي حديث صحيح عن سليمان التيمي وثابت البنان عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت على موسى ان تجد نزوع عند موسى ليلة اسره بي lokacin da aka yi isra'i da ni inda kasibul ahmad wurin da aka bin annabi musa kenan wa huwa qa'imun yusalli fi qabri sai na sami shi yana kira sallah muslim ya rawaito wa qad thabata ma la yakillu shakk kai ya tabbata abinda babu kokonto anna sababa fi tahdidu salati sallan da aka ba annabi muhammad nawa ne 50 ne to ya tabbata babu shakka min 50 ila 50 salawati daga raka'a 50 ya dawo ya dawo sallah biyar ko haka ne ko ya ce huwa musa wannan dalilin da aka hafafa mana sallar daga hamsin ya dawo biyar annabi musa ne huwa mai yi kuma ga shi ne ya koma ga allah wa kada a dari salisu rabbi ya riga ya gama lokacinsa tsakanin sama da annabi muhammad shekara dubu biyu da ɗari bakwai tukun na kafin manzo allah sama kuma ga shi nan annabi musa allah ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah hamsin ya ce koma ka tambayi ubangiji ya rage in kuma a lahira yake a bar da yake aiko to ga shi ya yi aiki ko bai ba kuma kowa ya san sallah hamsin aka bar amma kuma ya koma biyar saboda shawarar annabi musa in ƙarya ne to ka ƙarya ta wannan ma'ana rayuwar bar da ni ƙarya ne ke yau kan bar da ni ba ke son a tabbatar da mutumin da yake in kare Allah ya kiyaye da dai da daɗi ko akwai daɗi dan mutum yana yin abin da ya ga dama kansa tsaye ba abin da ya dame shi yana jin daɗi sai dai ranar da aka gamu ne ba ranar ne ba daɗi Allah ya kiyaye wanda kala rana cikin la'ala walakin nahu ya tafi ya riga ya tashi ya bar wannan duniya walakin nahu sai da shi kuwa sabab fi isa da azamul khairi shine sababi ta samun wannan mafi girman alkhairi ila ummatul muhammadiyya da abubuwan manzo Allah kila ma talaba min annabi muraja'ati rabbihi yace annabi Muhammad koma wajen ubangijinka wa qala musarratika al-tahfifa kace ubangijinka ya sauƙaƙa wa al'umman ka bayan umma ta lati ji kula da ba za su iya sallah sun ba fa hal hadhihi al-muraja'a haqiqa aw yaliya to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce koma wajen Allah ya roƙa shin wannan gaskiya ne ko kuma akwai magana banza ce shikenan wahal fiye da zafin auke malamin a bacci aka yi ko kuma ido kuru-kuru wahal sahihun au maqbubatin gaskiya ne ko ƙarya wahal musa mata au lam yazal hayyan a lokacin da musa ya rasu ya koma ga Allah ko kuma a rayu akai wannan hatta wakati tilkal maraji'ati saboda haka mutum zai zai dabba zai dabba garin da yawa ko mutum ya dago kare da annabi Muhammadu rayayye ne a cikin kabarin suna ga annabi Musa rayayye ne ba annabi Musa ba wani annabi Musa ma rayayye kafin haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da yace ya ga annabi wani da wani suna sallah kuma ya zama musulma ne kuma sun riga sun koma ga Allah annabi Ibrahim tsakanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shekara dubu hudu ne ya ga yi wannan kuma gashi nan annabi Adam ma tsakanin da annabi Muhammad ya kai shekara dubu shida amma kuma duka sun zo baitul muqaddas baitul muqaddas kuma duniya ne ba lahira ba kuma suka yi sallah ya yi musu sallah kuma dukkan annabawan suka yi abu ya ala yake cewa san goma sha bakwai ma aka yi a masallacin na annaba kuma da Allah da musulma ne kuma ba lahira ba ne duniya ne annabi Sulaiman shine ya ta'asisi gina masallacin da shi da babansa annabi Dawud ba lahira ba ne ta muka yi suke da wannan Allah ya kiyaye a harkar hayatin wasu wani bin Abbas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ثنية ما زال لا يوجد وجد ثنية الوداع فقال ما هذه هي وانا قالوا ذلك ثنية كذا وكذا قال لأني أنظر يونس على ناقتي ما زال صلى الله عليه وسلم أتي ناقة النبي يونس أني أكن كابوا دائما أن صلى الله عليه وسلم أن النبي يونس غيري يونس بن مكانا كما يتي ناقة أكن كابوا هو بقى مفرق بقى fuɗa muhalibun an yi mata shimfiɗa da abin nan mai kaba kaba shi ne shimfiɗan da ke kan gaskam wa ne jibbatun shi kuma sa jibba min sufi kamar riga na fata wawa ya kulu labai kallahu malabai zai tafi aikin hajji kuma a zamanin mazala kuma ba mu farki ba yaya kuma ka duba cikin durrul mansur abu ya alama ya kawo wannan hadisi wa nuhaqqiq anna al-hasa'is sayyid al-bashari to daga nan zamu tabbatar hasa'is na sayyid al-bashari zahiratun indana a fili ke mu a wajen akamal wa arfau ya ta cika ya ta daukaka wa azamin gairi ya ta kowa daga cikin annabawa تحدثا عن هذه تحدث عنها بنفسه من علامة حياته wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yayi magana da kansa yana da alamar rayuwarsa wannan ha an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala yace inna lillahi malaikatan sayyahina bil ard Allah yana da wadansu malaiku wanda suke yawo a bayan kasa yabduna ne yabduna ne an ummati salama duk wanda aka ce assalamu alayka ya rasulullah yanzu su gaya mata sun gaya mata wannan shi ma ibn munzir ya kawo da sai ya kawo ibn hibban ya kawo ibn munzir ya kawo tarjib wa tarhib wannan duk ba na annabin bane to wannan dole ya yarda in an ce da kuma shawo
قلت ورواه اسماعيل القاضي وغيره بسلك مختلفة بأسانيد صحيحة لا ريب فيها إلا إلا سفيان الثوري بن الثوري إلا سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب an sufyan an sufyan sauri mata an sufyan sauri an abdullahi bin sa'id an zadana
نعم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زيدان عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن السائب وزيدان روى لهما مسلم ووثقهما ابن معين فالإسناد إلى الصحيح وصنع الثوري بالسماء فقال حدثني عبد الله بن السائب هكذا في كتاب القاضي إسماعيل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم تحدث تحدثون ويهلك لكم ووفاتي خير لكم تورث علي أعمالكم تورث أعمالكم علي وما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله آه، قال الحافظ العراقي في كتاب الجنايز من طريق التدريب في شيء التقريب إسناده جيد قال الحافظ الهيثمي في مجموع الزوائد مجلد التاسع صفحة واحد أربعة وعشرين رواه البزار والجامع ورجال الصحيح وصاه الحافظ للسيوطي في المعجزات والخصائص وكذا ابن القبلاني يشارك البخاري ونفس المناوي في البيت القدير المجلد الثالث صفحة 401 بأنه صحيح وكذا الدرقاني في شرح المواهب للقبلاني وكذا الشهاب الخفادي الخفادي في شرح الشفاء لقاضي إياد المجلد الأول صفحة 102 وكذا الملأ ملا علي القاضي في شرح الشفاء المجلد الأول صفحة 102 وقد رواه الحارث بن أسامة في مسنده بسند صحيح. نعم وقال أيضا عن عمار بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري مل- ملكا أعطاه الله أثمار الخلائق فلا يصلي علي أحد إلا إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا هذا فلان بن فلان قد صلى عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسند رواه البزار وابو الشيخ والمشكات وفي مسند ابي شيبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته ذكره الحاكم بن حجر في المطالب العاليه زاد الرابع صفحه 23 يوم الحديث صلى الله عليه وسلم.
نعم قلت ورواه إسماعيل القاضي وغيره من طريق المختلفة بأسانيد صحيحة إم- إسماعيل القاضي رويته رشيد وننسى وإن إسنادي صحيحة إلى رجع إلى عن سفيان الثوري daga سفيان الثوري daga عبد الله بن سعيد daga zadana daga عبد الله بن مسعود daga عبد الله بن سعيد da zadana ruwiya lahu ma muslim dukkan musu- musul- musulmi ya rawaito daga gare su wata kuma ibn ma'in ibn ma'in kuma ya ce ingantattu ne ya masu sikka bal isnad shi isnad hadisin idan sahihun yana ya inganta wasaraha wasaraha sauri imam sauri shi ne abu sufyan sauri din ya bayyana bil sima ya ji an karanta hadisin فقال حدثني عبد الله بن اسماعيل حتى ما في كتاب القاضي اسماعيل yadda ya zo wannan riwaya ne ke tabbatar maka da cewa hakan yake an ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ce daga manzo Allah qala hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'raduna alayya a'malukum kama kama ra'aytu min khairin hamdulillah wa ma ra'aytu min sharrin istaghfirtu lakum manzo Allah amsa yake kenan a wannan hadisin ku ji shi hayati khairul lakum rayuwa na alkhairi ne gare ku ko to da suna wai da lakum ko fa ki hayrun lakum tu'razu tu'razu alaykum tu'razu a'malukum alayya rayuwa ta alkhairi ne gare su bayan na kuma ga Allah ma alkhairi ne gare su ana bijirantar mun da ayyukan da duk kuka yi fama ra'aytu min khairin duk abin da na gani kun yi na alkhairi hamdulillah san gode wa Allah wa ma ra'aytu min sharrin duk abin da naga kuka yi kuskure isa ga farkon lahala kun sai neman ku gafara a wajen Allah mace ce ne yake neman gafara wa rayi wannan wannan wannan hadisi na game da wani mutum wani mutumin Pakistan ana rawar da mazala muka buga da shi ya yi karatu a jidda ne to har lokacin shan ruwa ya to mahaifiyarsa kuma yana tura ta a keke ne yana son ya je ta sha ruwa kuma mun fara abubuwa kuma lokacin shan ruwa ya kusa sai na ce masa ku rashin adalci ku kun ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace ce sai ta yi Allah na ci sai ta gaskiya ne innaka maitun wa innahu maitun sai ce to mun yi rediyo ban maganganu da shi sai ce to ai akwai hadisi hayati khairul lakum wa mati khairul lakum tuqraduna alayya a'malakum in wajadtu al-khaira mithlaha wa in wajadtu ghayra dhalika fa'tabirullaha lakum sai ce bai yarda da hadisin ba to a lokacin kwakwalwa ta ka ta bani kamar yana cikin attajin jari saboda a lokacin ina a cikin attajin jari sosai sai muka yi canjin waya da shi namba har nasu na na pakistan da ya koma malamin ya bincika bai gani ba sai ya kira ni a nigeria ya ce dalilin da mashi ne sai na ɗauki tajin jani sai da na jirgi komo kai ban gani ba sai na kira shi gaskiya ne ban gani ba a nan amma na karanta sai da kai shekara muna bugawa a kan wannan hadisi shekara guda wata ramadana ce ya zo da ramadana ya zo na zo madina ina wajen sai na tambaya ya zo sai aka ce mahaifiyarsa ba ta da lafiya bai sami zuwa umra ba sai na kira wani ɗan pakistan nan da zai sai na ce ba ni nan masa ya ba ni nan masa ma zo da abin gidan mazala sai na kira shi sai na tambaya na ce yanzu nan ga wani ɗan da na kusa faɗa masu na shi ce shi sai ce na tambaka kaga dalilin nan ce a bai gani ba na ce to na zo na yi wani gaya maka amma na karanta wallahi mun sha ruwa kenan na tashi daga nan gurin na dawo gonan mazala saboda ya fi iska dan a lokacin an buɗe sama dama gurin wannan ne leman nan ne an sake gurin yana iska sai na tashi da na dawo ina zama sai ga wani adahama ya ce wani tashi muna zaune sai na ɗauki littafi ina buɗewa kawai sai kan hadisi a yi sai na ɗauki waya sai na kira shi a pakistan na ce ga maganar da na maka yanzu allah ya tabbatar ga hadisin yanzu a gabana na faɗa masa littafin na faɗa masa bugun littafin na faɗa masa musnad na musnad na Haris bin Usama na tabbatar masa da sahihancin hadisi wannan akan wannan hadisi muka yi shi sai da muka yi shekara guda gashi da naci ni kuma na san na karanta amma kuma Allah ya hana ni a ina na gani na gama bincike na wala shekara guda ya kira ni da ce yayi binciken na haukace akan littafin bi in bi littafin nan daga farko in kai karshe ban ga hadisin ba in sake komawa wallahi ba san sunan ne saboda kawai na son sai na tabbatar masa to sai ranar Allah ya warware to kaga wannan hadisin abin da yake nuna wa annabi Muhammadu raye ko mutum ya yarda ko mutum bai yarda ba kuma wannan hadisin shine zai tabbatar maka وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا wannan hadisi shi ne nassin Qur'ani shi ne tabbata maka da wannan hadisi ranar tashin kiyama al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su za su shaida wa dukkan annabawa manzo Allah kuma shi zai shaida akan mu kuma ko shikenan idan annabi ba rayayye ba ne ya zai shaida a kanmu bayan shekara 63 ya yi koma ga Allah mu kuma ga shi nan mun zo bayan shi shekara dubu da har tashin kiyama ya za a yi bai sani bai ba da shaida a kanka kai aiki ta ina za a yi ya yi shaidar zir da ta bai sani ba in an ɗauki manzo Allah ya mutu kenan ko ba ka bane to mu kuma dukkan al'ummar zai mana shaida to ya zai kaga ashe wannan hadisin to rabu alayya a amalukum ba wani aiki da za ka yi wallahi sai ya wuce ga hannun manzon Allah shi yasa ya san ya san ka ya san kowa da kowa saboda haka duk abin da kai in kuma kai kuskure ya nema maka gafara wannan shine zai baka gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وكذا إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء كيف muka zo kai shaida akan wannan da zai ta ai ubangiji ai lokacin da kai ba lokacin da ba na nan haka ya kamata ce in ba ka wani zama shaidar zuru shaidar zuru kuma haramun ne kuma zai ba yadda za a annabi ya yi maka ruhi ma balle haramun to kaga annan ya nuna maka annabin yana da annabin yana da kuma ya ta mai gani wannan fa duk inda mutum zai zaga da nassin Qur'ani da hadisi ba kai zaka ce annabi ya mutu bai da aiki ba in ko ka bada to kai a cikin jahilin ma a kice kake da ka in malami ne kuma son zuciya ne in dai yana karatu in malami ne son zuciya ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan kuma gashi hadisin zai sake karfafa maka bayan wannan wa qala aidan an ammar bin yasari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna Allah wakala bi qabri malakan Allah ya wakilta malaika kan kabari na a ta'u Allah asma al halal Allah ya bashi sunayen dukkan halittu wala yasbi alayya ahadan ila yawm al qiyamati illa ablagani bi ismihi wa ismi abi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim malaika ya ga masa Haris dan Salihu dan Abubakar dan Muhammad ya yi masa salati yanzu ya rasulullahi ya kame kenan ko bai sani ba rayuwa ce ya kayayyaki ko mutuwa wannan haka ga shi nan ga hadisin shi ma bi ismihi wa isma abihi da sunanka da sunan mahaifanka kasan la alaika fiya maka salati in duk duniya kuma lokaci da za mu yi hakan da a baya wannan imam al-bazzari ya kawo ibn hibban ma ya rawaito وفي مسجد ابن ابي شيبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يتجه برايتي من صلى علي سميت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم ما سبق من صلى علي سميت دون من صلاه ناجيش ناجيش abin da sake faɗa ma wa man salla alayya samitu wa man salla alayya nadiyan falaftu kana kusa ne ko kana nesa ya isa mu nesa ko ina kenan eh hafizul hafiz ibn hajar ya kawo cikin matsalibul aliya yin wani hayati a hayatin rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka ga mutanen nan suna yin abin da suke yi suna yin abin da suke yi ne malaman suna yi ne don kuɗin su jahilan kuma suna ganin kamar addini suke saboda ba sani ba su kuma malaman da su zo su gaya maka abin da suke kuskure ne bayan an dora su an ce babu kamar su a sauko da su ko da su ya ka gara a yi haƙuri a yi kunan bakin wake a kula Allah haka da haka ne mana ta mata da aji kunya a duniya gara gara gara wannan shi ne abin da ke ba domin duk wayannan hadisan za a ce ba ka karantawa ne littattafan baya wajen su ne idan mun faɗi dalilin da ya sa ba za su je su bincika ba ga ƙarya muka faɗa ko gaskiya ne ya don haka ne ko ya zama tara littattafan su ya zama masanin shi ne da halilu asfara mutum ya tara littafi bai san abin da littafi ke ayi da kuma mun jiwa kenan mutum ya ɗauko wukan da zai kashe shi amma bai sani ba ko kuma mutum ga ruwan sha a kansa kishin ruwa ya kashe shi wannan ai haka ne na Allah ya kiyaye wannan a yau anan ne zamu tsaya gobe da ka ji gurin da ka kira manzo Allah ya kira ka eh ka kira annabi ya kira ka ko ina ka da eh eh yajibu man nada eh kuma Allah ya ga hadisai daban-daban daban-daban amma mana an yi lau basarau ba ya da za'a yi Allah ya akwai mai tambaya akwai mai tambaya na
yanzu da kake bayani akan